Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna mashi barka da zuwa da fatan ya sha ruwa lafiya a wannan rana ta Alhamis 22 ga watan Ramadan shekarar 1444 Hijiriya wanda kuma ya daidai da goma sha uku ga watan hudu shekara na 2023 miladiya. Muna nan a zawiyatul markazar kohon al-ma'ani da Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu jagoranmu abul anwar imam asaidi shehu muhammad sallah bin shehu muhammad jamil radiyallahu ta'ala anhu a inda shehu ke mana karatu a cikin littafin ashifa yau ma kamar kullum maulana zai shiga bane daga inda aka tsaya jiya asaidi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إيد لنا بهذا المقدر وسعت فيه نظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل يا الله وصل يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم kowa da sunansa da ainihinsa da matsayinsa da adiresinsa muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a muna cikin karatun littafin ashifa da tarihi wa kusur mustafa sallallahu alaihi wasallam sanatan tarihuna biyayya babban littafin na na maulana ashiyahu al-qadi ziyad Allah ya jaddada masa rama ya kara masa yadda a kuma shugaba sallallahu alaihi wa sallama bayan abin da ya gabata akan sabanin fahimtar malamai akan ayar da na mutadalla wa qala qaba qawtani aw adna yayin da wasu sun tafi cewa kusashi ne na jibrilu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wasu kuma ba shi daga cikin malamai irin su abdullahi ibn abbas sun tafi ba kusancin jibrilu da annabi muhammadu bane a'a kusancin annabi ne da ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wa kan mafi wal mawardi imam mafi da imam al mawardi sun hakaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda cewar ma'anar dana ba ta dalla ba kana saba qausain aw adna sai ce huwa rabbu ai shi ubangiji ne dana muhammadan ya kusan ya kusaci annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama daga nan fadadan da ilai shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kusanci shi ma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ai ma'ana kusancin annabin qur'an amru ummu hukumu ma'ana kusancin Allah da annabi shine ma'ana umurninsa da kuma hukuncinsa sun kusaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kan naqash imamu naqash shi ma ya kaito anil asad daga al'asar al-bakari Allah ya tara masa ya dakala ya ce tana min abdi muhammadin sallallahu alaihi wasallama fatadalla fa qaruba minhu fa ara ma sha'a an yuriyahu min qudratihi wa azamatihi al-imam al-asar al-basri yana cewa tana min abdi muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah ya kusanci bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama watajalla kuma shi annabi ya kaje ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ya ƙara kusanto annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga zatin sa wa qaruba minhu shi ma manzo Allah ya kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya kusanci annabi annabi ma ya kusanci Allah fa ara'u ma sha'a sai Allah ya nuna wa annabi Muhammad abin da ya so an yuriyahu ya nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama min kudrati na daga abubuwan ban mamaki ikon Allah wa azamati da kuma abubuwan ban mamaki girman Allah tabaraka wa ta'ala na abin da Allah bai yaye jarin su ga wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wannan shine abin da al-Imam Nakhashu ya karba daga Hasan al-Basri akan wannan ma'anar aya da na fata dalla wa kana qaba qawsari dai au adda qala shi al-Hasan al-Basri ya bada ko shi da qash wa qala ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ya ce huwa shi muqaddamun abin gabatarwa ne wa mu'akhkharun kuma abin jinkirtarwa ne ana cewa annabi ya kusaci Allah kuma ana cewa kuma Allah ya kusaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda aka gabatar wannan duka dai zai iya yiwuwa Allah ya kusanci bawansa annabi Muhammadu shi ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya kusaci ubangijinsa tabaraka wa ta'ala saboda haka muqaddamun ne kuma mu'akhkharu ne kamar yadda muka sani waɗannan duka sunaye ne na Allah Allah shine al-muqaddim kuma shine kuma al-mu'akhkhir an gane shine al-awwal kuma shine kuma al-akhir waɗannan sunaye kuma da yanzu sunaye ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam muqaddam ne kuma mu'akhkhir ne an gabatar da shi kan annabawa kuma an jinkirta shi a yayin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne malam baiti shauta karaba da rusli wa wa muqaddamu qasitun bi jiddin hajar al qadra wal luba a kada tadalla mana kada sai yace qala ibn abbas huwa muqaddam wa muakhkhar tadalla tadalla ar-rafraf li muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata mana sai suka ce rafraf rafraf nan shingida ne shingida ne kamar da tuma haka yake ko ka ce kamar tabarma haka yake amma ba irin tabarmin roba ba mana rabu shimfiɗa ne na ado shimfiɗa ne na girma wasu ce kuma rabun nan mala'ika ne amma zancen da wurin yayi shi ne dai shimfiɗa ne wannan shimfiɗan sai ya kusanto li muhammadin da ni muhammadu sallallahu alaihi wa sallama lailatul miraj a daren hawa da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da Jibril ya riga ya tabbatar umma minna illa lahu maqamun ma'lumun daga nan sai wannan shigida wannan shigida kamar limta take kamar limta in mutum yana so ya je a saman bene mai awa goma ko mai awa ashirin ko da makamancin haka sai ka ga irin wannan benayen ana yin wani abu sunan sa limta wanda in ka in ka danna benen da za ka tafi in na goma ne sai ka danna in na biyar ne sai ka danna in ma na koɗi ne ma dai sai ka danna kana dannawa kafin wajen sakan aka sai ka ji ka kawai je je wannan a a a a taki inda kake so ka tafi nan a ga ma'anar lifta kenan don kuma kana so ka sauko kuma haka za ka ƙara yi kuma an gane sai ka shiga cikin liftan din kana dannawa zuwa dan kawai shi kenan sai kawo ka kasa gaba daya ka kawai ka ji ko ka sauka in ma ne kuma ji ko ka hau kuma to shi wannan rafrafu kamar limfa ne an gane kamar limfa ne to sai Allah ya kawo manzon Allah wannan shimfiɗa din wanda wannan shimfiɗan nan shi kenan duk wanda Allah ya kawo masa shi amfani da shi kana hawa sai ka ganka fitin da kake so kawai sai shi ne malar rafafu ya zo wannan shagiran sai Allah ya ya kusanci manzon Allah sai asura a daren miraji da ya kusanto manzon Allah fajala alai sai annabi ya zauna kan wannan shimfidar rafafun nan da ya zauna sun marufi'a sai aka ɗauka annabi zuwa sama fajala sai ya kusanci kan rabbihi ubangijinsa a wannan kusancin duka yana karfafan zancen Allah da annabi shi ne dai abin da malami yake so ya kara fito mana da shi ne annabi ya zance da Allah saboda rafrafu ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya mai nisa da manzon Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusanci Allah kuma annabi ya magana da ubangijinsa qala annabi yana cewa farakani jibrilu malaika jibrilu ya rabu da ni da malaika jibrilu ya rabu da ni wa qad anil aswat muriyoyin malaiku da muryoyin halittun Allah duka gaba daya sun yanke gaba ina ni annan Muhammadu da muryoyin suka yanke wata bisu kalama rabbi azza wajal sai na ji zancen ubangiji na mabuwayi mai girma kaga kare tabbacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji zancen Allah Allah ya yi magana da bawansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama salatun ta'ala kuna biya wa an anas an karba hadisi daga anas bin malik hadimin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bi sahih a cikin ingantaccen hadisi a rajabi jibrilu ila sidratil muntaha annabi yana cewa malaka jibrilu yayi auhawa da ni zuwa magajiyar tudewa wa da nan jabbaru rabbul izza Allah ubangiji ubangijin buwaya sai ya kusanta ni fatadalla sai ya ƙara kusanto ni ni ma sai na kusanci Allah tabaraka wa ta'ala hatta kana minhu qama qawsin aw adla hatta kana minhu har sai da annabi ya kasance tsakanin da Allah qama qawsin wajen kwacin kusacin gwargwadon kwari da baka guda biyu, au adida ko kuma ne mafi kusa da haka. Daga nan fa a wa'a ilaihi ma sha'a sai Allah ya yi wa'ayi abin da ya so da abin da ya ga dama an kare kenan ko na zuwa ga bawansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. A ma'aiki yana cewa Ubangiji na ya mun waye ilimai guda uku. dan ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ya kumurce ni na isar da shi ga kowa da kowa da awamu da kawamu shine ilimin shari'a wannan ilimi ne wanda da awamu da kawamu duka ana musharaka a cikin sa haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mun wayi wani ilimi wanda wannan wayi ilimi da Allah ya mini wannan ya umurce ni na isar da shi zuwa ga kawamu da umma kebantattu a cikin wannan al'umma, kebantattu a ciki, ba kowa da kowa ba. Shi yasa za mu gama shi alaihi salatu wassalam a cikin sahabbansa wanda ya kai makamin kawaku sai ka ga annabi yana kebantarsa da wasu wasu abubuwa sabanin wasu sahabban. Kamar yadda yake bandin da na Ali bin Abi Talib da sirrin la ilaha illallah. haka dai ma'aiki alaihi salatu wassalam yake kebantan wasu sahabbansa da wasu abubuwa an gane kenan ko koma bayan wasu sahabbai saboda matsayin kamar yadda muka sani a cikin sahabbai sai ga wasu akwai sahabin annabin da duk daren duniya an gane ya samu izinin duk daren duniya sai ya tsayuwa da alkur'ani daga farko har ƙarshe ana duka sahabbai ne haka ba duka sahabbai bane haka kamar yadda muka ya kwaje a muzar lijibai kaga kuma matsayin da annabi ya tsora shi daban shi ne kar ya kwana da kwandala sai ya zama baya kwana da kwandala kaga wannan wani keɓantaccen sirri ne wanda shi kadai aka keɓance shi kaga sauran sahabbai ba keɓance su da wannan ba ba sai kar wani sahabi ya kwana da kuɗi ba kar ya kwana da kuɗi ba in ba shi ba sai wanda ya ga dama kawai wanda ya ga dama sai ya kwana da kuɗi amma shi tariƙarsa kenan an gane kenan ko kuma alƙawarin da ya ɗauka tsakanin da manzo Allah kenan kuma haka kai zai gamu da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai saba ba to ka ga dai kowa da irin abubuwa mabambanta wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake kebantan kowa da shi akwai kuma ilimi kuma wanda Allah yake bashi manzo Allah wanda ko da ilimin wani sirri ne tsakanin Allah da bawan sanan Muhammad wannan kuma ba zai iya yiwa ma annabi ya gwada ba in ya gwada ma ai shi kenan ma ai za a karyata shi wal ya billah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani wannan ba sai shiru a kansa sallallahu alaihi wa sallam na awam gashi nan kowa ya sani kawai kuma suna nan kuma da ke bantattun ilimi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda in ba ka zama cikin su ba ba za ka fahimci komai ba ko da ka shigo cikin su suna magana ba lalle ka gane ba ba lalle ka gane ba ba za ka san inda suka dosa ba saboda kusufiya ce ta su saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu da Allah ya masa wahayi abin da ya so ya masa wahayi zuwa gare shi wa auha ilayhi 50 salatan bayan wannan duka Allah sai wa manzo Allah wayin sallah hamdin Allah ya wa annabi wayin sallah hamdin wanda kana hadisin Isra daga nan sai ambaci hadisin isra a wannan ruwayar anas kamar yadda muka sha faɗa a baya Allah ya yi wa manzo Allah wayi sallah hamsin dai ya dawo wajen annabi Musa ya tambaye shi da aka baka ka baiwa al'ummanka yace Allah ya bani sallah hamsin in ba su yace ba za su yi ba koma ka roki ubangiji sauki ya ta neman sauki ya ta neman sauki har sallah hamsin da sallah kwaya biyar shikenan daga nan dai Musa ba wai ya gama nutsuwa bane da sallah biyar din ba ya sake ce masa ya sake komawa ya nemi sauki a kan biyar din ma dai annabi ya ce na koma na koma har ina jin kunyin ubangiji ba ko da haka zan rubuta wannan sallah guda biyar nan dai daga nan sai ya kira ya kira shi na riga na zantar da farilla ta amma wannan sallah guda biyar din nan nan wanda ya kiyaye su ya kula da su zan ba shi ladan wanda ya sallah a cikin وعمد بن كعب عن كربار محمد بن كعب الله يكرى masa yadda shi ba a da na da dalladin nan ya ce huwa Muhammadu ai annan Muhammadu ne da na yayi kusanci man rabbi da da ubangijinsa amma na annan Muhammadu shi ya kusanci ubangijinsa fakana sai ya zama kusancin ka tsaba kausai kaman gwadon kwashin gwargwadon kwari da baka guda biyu haka kusancin annabi ya zama da ubangijinsa haka shi ma yana karrara ma'ana abinda Abdullahi bin Abbas ya tafi a kansa. Kada shi a a a al'abun al-Basri ya ce wa kada Jafar bin Muhammad Jafar dan Muhammad ya fada Ut adnahu rabbuhu minhu hatta kana minhu ka tsaba kausai rabbuhu ubangiji annabi Muhammadu adnahu ya kusanta shi minhu gare shi hatta kana minhu har sai da annabi ya zama tsakaninsa da Allah ka tsaba kwasai kamar kwashin kwashin ma'ana kusancin gwargwadon kwari da bukatu guda biyu a waɗannan duka dai suna karɓar kusancin annan muhammadu da allah ba dai ana magana kan jibrilu da muhammadu ba ne wa qala jabir ibn muhammad jabir dan muhammad ya sake faɗa kuma in an yi kusanci annabi ya kusanci allah yake da wasu min allah kusanci ga allah la hajja da bai da iyaka an gane kenan ko kusanci tsakanin bawa da Allah ba shi da iyaka wannan ma an faɗi abin da hankalin mu zai dauka ne amma Allah ba shi da iyaka Allah ba shi da makani an gane Allah kuma ba shi da zamani an gane kenan ko Allah ba shi da makani kuma ba shi da zamani ba a cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kusanci annabi irin kaza da kaza ana faɗa ne dai kawai dai dan mu samu abin da za mu iya rika amma ya tare da waje tabaraka wa ta'ala jalla an tashbih wa tamthil wa amma kali yadhkur fihi Allah tabaraka wa ta'ala ya kimama an tamthil kamar kwatan kwatawa wa tashbih da kamantawa wa amma kali ya saukaka kamar biki ya zakaru ne da ya tabbata cikin sa Allah ba shi da waje ko ina na sane tabaraka wa ta'ala amma ba shi da wuri ke bantacce kamar da bawa yana da wuri ke bantacce bawa yana da gari ke bantacce yana da unguwa ke bantacce yana da layi ke bantacce yana da gida ke bantacce yana da ɗaki ke bantacce ɗakin ma yana da wani lungu ke bantacce nasa amma Allah duk bai da wannan bai da wannan dubara ga wata hada saboda Allah yana nan ba wajen yana nan ba zamanin yana nan ba sama yana nan ba ƙasa, yana nan ba arshu, yana nan ba kursi, yana nan ba kowa, yana nan ba komai. To lokacin da ba kowan ba komai ina yi. Sai daga baya Allah zai yi wa kansa waje, subhanallah. Ba shi da bukatar waje Allah tabaraka wa ta'ala. Duk abin da Allah ya rika ya rika dan girmama zatinsa. Ya halitta dan girmama zatinsa. in ga arzu ka ji kurdiyu Allah ya yi dan girma zatinsa dan bawa da tabbatar bayan kai Allah da halittun da sun fi ka girma kuma so sallama masa ka taba jin al'ashi ya saba wa Allah ka taba jin al'kursi ya saba wa Allah saboda kana kuma kai duk girman al'arshin nan bai taba saba wa Allah ba amma kuma kai ga kana saba wa Allah Allah ya yi dan ya ba da ba halitta tsoro kuma ya girmama zatinsa a cikin halitta. An gane kenan ko? A gane wannan. Ko da haka wa dunu wannan kusancin da ake faɗa min Allah daga Allah zuwa ga bawansa ta Muhammadu la hadda lahu ba shi da iyaka yi ai kusancin Allah da Annabi ba shi da iyaka barantana sai ga iyakarsa ga inda ya fara ga inda ya kare amma min al-ibadi bil ulul amma kusanci daga bayi yana da iyakoki yayi kusancin bawa da wani abu yana da iyaka kowane mutum tsakanin ka da kowane mutum duk abin da ke tsakanin mu na kusanci kusanci yana da iyaka ko ba shi da iyaka ne yana da iyaka ne duk yadda ka kai ga kusanci ga mutum an gane ya kai bacci ya raba ku dala dan lokacin shiga gidan iyalin da yayi arafa wajen ko arawa ba dole ba kai ma ba in lokacin kai ma rabuwar shi yayi za ka shige wajen iyalin ka ara ko za a rabuwa dole ka ga duk kusancin ka da shi akwai iyaka ko ba iyaka akwai iyaka ka ga kusancin bawa yana da iyaka amma kusancin Allah ba shi da iyaka an gane ai ko wadaka kusancin ba shi da iyaka wa qala aidan Jafar dan Muhammad ya faɗa kuma in ka ta kafiyatu adin dunubi alkaifiyar kaifiya yadda kusanci yake in kada ta yake adin nuna kan wannan kusashi wannan kusashin da ake magana ba ta da kaifiya ba ta cewa ga yadda kusanci yake ko kuma ga kalar kusanci duka ba a faɗa ba a faɗa kwata-kwata saboda kaifiyar ma ita kanta ma an kure ta gaba ɗaya an gane an kure kaifiya yadda kusanci yake shi ma an kure ta babu ita a wannan gun saboda haka babu wanda zai kayyafa maka ga yadda kusancin Allah da Annabi Muhammad yake ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ne wani abu ne wanda ba zai fasaru ba wani abu ne kuma ba zai kayyafu ba wani abu ne kuma kwalwala ba za a iya fadarsa ba ma Allah ne ya kusanci bawansa Annabi Muhammad amma ya kusanci yake ba wanda ya san shi kuma wanda kusanci ne bai da iyaka kuma bai da kuma ba a a a a a bai da keji kuma bai da iyaka tabaraka wa ta'ala na'am alakara shin ba ka gani kai fa hajaba jibrila yadda Allah ya sha maka ta jibrilu an dunuwi da bai kusancin sa duk kusancin jibrilu ga Allah ba ku ga yadda Allah ya sha maka ta jibrilu ba ga barin kurhanin sa ba jibril aka aiko ya zo da annabi muhammadu amma saboda shabaka ta jibril ga barin kusaci da Allah sai da Allah ya masa iyaka can nesa bayanan nan ba wajen ƙarasowar ka bane amma nan muhammadu kai kam ka da hijabi ka kawo ka da sai da annabi ya ƙarar da hijabi gaba daya ba sauran hijabi ko da kwanin kwacin kwayar zarra ne daga nan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ga ubangiji kuma yi magana da Allah ya karko mana kuma tsaraba daga Allah ya kawo mana shine sallan nan dai shi ne tsaraba da annabi ya karko mana daga wajen Allah kaga jibril ma Allah ya sha maka shi da barin kusancin sa amma abin mamaki wadana Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kusanci Allah ila ma ujiya qalbuhu min al-ma'rifah wal iman zuwa ga abubuwan mamaki wanda aka kirje su tuni a cikin kirjin annabi da zuciyarsa na daga sanin Allah da kuma zunzurutun imani. Allah ya cika kirjin annabi da sanin Allah. Allah ya cika zuciyar manzo Allah da imani. Shi yasa fatagalla sai ya kusanci alaran Allah bisu kone kalbihi da nutsuwa na zuciyarsa ila ma adnahu zuwa ga abin da Allah ya ga dama ya kusanta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi. Wa zala an kalbi shakku wal iftiyaba ashakku kokanto wal iftiyab da jayayya da kokanto duka gaba daya wa zala sun kau an kalbi gaba da zuciyar manzo Allah. Zuciyar manzo Allah bai kokanto ba bai jayayya ba akan abin da ya gani ba bai kokanto ba akan abin da kuma ya gani ba. kuma bai kokanto ba akan zance da yayi Allah tabaraka wa ta'ala ba قال القاضي أبو الفضل شو قاضي أبو الفضل يا فدا إلم كي سورارو كثني أنما وقع للي أبن لي أو كي فارو من إجابة الدنوي نلقى سنجن قسنجي والقرب دقساتي هنا أنا من الله الله duk abin da ake faɗa na kusancin annabi da ake jinginawa zuwa ga Allah an ilallah ko kuma zuwa ga Allah wale sa bi junubi makanin wannan ba kusancin waje da waje bane saboda menene inda ake magana ba waje bane an gane ko inda annabi ya zance da Allah inda annabi ya ga Allah ba ku bane wajen ba waje bane an gane ko ba waje bane kuma ba duniya bane wajen kuma ba lahira bane ba ku bane saboda haka kusancin ba kusancin bigiri bane ba kusancin waje bane wala qurbi halal ma ba kusancin matuka bane an gane matuka iyaka an gane kusancin bai da matuka ko ba shi da iyaka ai inda yake da waje shi ke da matuka amma waje in ba waje ina magana matuka ai da haka samu gune haka samu matuka ko ba ga bane da haka samu zamani daga bakin ruwa zuwa kashan kwanta an gane kenan ko ba da na ka samu kera tsakanin nan da can ba to in wannan kusancin da ake magana ba kusancin ku bane ma ba kusancin iyaka bane ba magana iyaka ma ba magana waje dunu wasu fa'in ne la dunu mu makalin kusanci ne na zati Allah ba kusancin ku da ku bane ba waje a wannan ku bal bari kama zakarna yadda muka ambace shi ne an Jafar Sadiq daga Jafar Sadiq Allah ya tsara masa yadda laysa bidunu hajji wannan kusancin Allah da Annabi ba kusancin gaba bane ba kusancin iyaka bane kusancin ba shi da iyaka an gane kiran ku ba shi da iyaka kwata kwata ba kusancin iyaka bane saboda menene abinda ake kira makanu da da da da zamanu an naɗe su kamar naɗin tabarma an yi wuri da su. An gane, an je inda ba ini, an je inda ba dare, an je inda ba awa, an je inda ba minti, an je inda ba ba faka, an je inda ba motsi, an je inda ba turu, an je inda ba gabas, ba kudu, ba yamma, ba arewa, ba duhu, ba aske, tsara da yi wajen. Kaga wannan kudancin duka gaba daya Ma'ana ba kusancin iyaka ba ne ba, ta ba kusancin iyaka ba ne. Wa inna ma junuwun nabi sallallahu alaihi wasallam rabbi he, hakika dai kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ubangijin sa wa qurbi iminu da kuma kusancin annabi ga Allah ko ko kusancin Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana faɗa ne saboda ne ibanatu adini manzilatihi a bayyana mana tsarara kowa ya ga girman darajar manzon Allah. Abinda ake so mu gane kenan, an gane ana fara kwai ne, ana fasa kwai ne kowa ya gani karara ya ya girman darajar annabi yake. An gane duk abin da yake karanta da mu kenan. A sha annabi abin girmamawa ne. Babu abin da Allah yake bukata da mu irin girmama jalabin manzo Allah. girma jalali manzo Allah ya zama annabi ya cika gaban mu cikin girmamawa annabi ya cika idan ka cikin girmamawa ya cika zuciya a cikin girmamawa da ajiman kullum ya sama musulunci ma yake so da duk sanda aka ambaci annabi ya masa salati dan kada wani abu ya zo maka kawai karin ma wani abu ya zo tunanin ka kawai kawai sallallahu alaihi wasallam kawai ya wuce haka ba yasa ake yawai ake son yawai da salati ga annabi saboda kullum ganin girman annabi ya yi ta cika a cikin zuciyoyin Allah ya cika mana. Wata shirifu rutuwaci da kuma girmama ɗaukaka darajojin annabi ne. Wannan duka ana bayyana mana ɗaukaka darajojin annabi ne. An gane, mu bar ganin annabi cikin mu, alaihi salatu wassalam, ko sahabbai su bar ganin annabi cikin su, an gane ga manzo Allah a cikin su arha an gane amma lamarin ba haka bane ya wuce sanin duka hadisin Allah gaba daya ba wanda ya san shi in ba ubangijin sa ba yasa aka yi tafiya da manzo Allah tafiyar da ya wuce tunani ya wuce hankali ya wuce ilimi ma har ilimi ma tafiya ta wuce wannan saboda a bayyana mana girman annabi an gane kenan ko watakila misali mutum ne a wannan unguwa ana masa kallon gani gani ko ba sauke shi bakin komai ba misali nake bugawa ana ganin da shi kusa da mutane a tafa a yi dariya a ta abinci a yi duk abin da za a yi da shi ashe mutumin nan yana da wani girma na daban wanda ba gani ba wata rana ana zaune a unguwar misali za ka ji jiniyoyi ya cika unguwar za ka ga wani katon mota mara ya yi kusa girman ɗakin masallacin nan kuma mota kwaya ɗaya mana har ga wani mutum ya bakakken kaya mutu ciki malam aka shiga aka sallama da wannan mutumin. Za ka yi Abuja da shi, ya je ya gana da shugaban ƙasa, ya dawo kuma ya dawo da karabobi sosai. Dalla mutanen da unguwan kwashe gari, in an waye gari ya za yi, ya za yi. Wai wannan nan da muke tare da shi a shi dama haka ne? An ce ba mun rabu da kowa ya Abuja na gari. Mun zauna ga ni ga shugaban ƙasa, mun fi awa kaza ma da hira da shi za da gaba ta bada wanda suka zo can nan ai shugaban kasar ko ba kira wani ai su ma da muka shiga bilan su ma koyo su haka yi su ma ba su sai daga ni sai shugaban ko ba sai shugaban kasar ba ba ta daga ni sai shugaban kasar mu biyu kadai muka san da muka daddauna bar man gaya muku kusan ta cewa mun gana sai shiga kuma ga wata miliyan biyar lalla ku yau ku yi shekane da wannan washe dai wani nan dai ashe babban mutum ne a zagi shi ko wannan waye wannan haka wani abu bane yayi ko to kusan kwatan kwacin haka ne kwatan kwacin an gane annabi ya wuce tunanin halittar Allah gaba daya mala'iku ba su san waye manzon Allah ba annabawa annabi ya fashe musu manzanni ma annabi ya fashe musu balle sahabbai balle sahabbai ma wanda su ba su taɓa ganin hakikan annabi ba sai jin nuwar manzo Allah wa ma li an khairil anami muhammadin siwajihi ma yi bilala mutaqira annabi da ya kusan tsaura daga duniya ai a kafe da ba kafe babba sai ga wani mutum mutum dan sunan sauye su Allah ku neme shi ku gaishe shi zai muku bayani akai na a takaicin takaitawa ba kafe sun gabu da koyo sun ba ko ba bai tattauna da su ba bai ce wa sai na umaru ba kai kankan nan umaru ne na tsari ba ku ga komai a asali ba sai nemo sa kaga wannan mutumin in ba dan annabi ne yayi masa bannan directin zuwa gare shi ba dala duk wanda ya jawo sai na umaru ba su san annabi ba duk rayuwarsu da annabi a inuwa ya kare akwai rigima ko ba rigima haka rigima ba karami ba da yi amma da yake annabi ne hada su sai kaka sai shuru kawai sai to da ni na yadda ni ban san annabi ba to ya babban abokin annabi da za abubakar dan aliyu aba da ina maganar ku dukkan ku kana to kana maganar da za abubakar dan abu aba har san ma abi aba har ma shi dan abi aba ma shi ma abubakar ma bai taɓa ganin annabi ba inuwar annabi yake gani da Allah ina sahabbai suka san manzo Allah annabawa ma sun kasa manzanni ma sun kasa gano hakika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balantana wani hadisa ta ashe gwargwadon wannan kudatin da duk dai ake mana bayani a kansa gwargwadon kwari da wata waye waye duka wannan abin da ake so mu fahimta mu masu ji an gane kenan ko ma'ana girman shugaba. Girman shugaba ya kai matuka ya wuce matuka. Tsakanin da ya nan girmamawa, sallamawa, miƙa wuya kawai. Shi ne zaman lafiya kawai. Wadaka duk kusancin ba wai na waje ba ne. Wa ishraku alwar ma'rifati da akkaka aka kan sanin Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya saka zuciyar manzo Allah da shi. wa mushahadatu anwari gaibihi da kuma ganin hasaken gaibin Allah tabaraka wa ta'ala wa qudratihi da kuma ikon Allah tabaraka wa ta'ala wa min Allah ta'ala lahu mabarratun wa tanizun kusancin Allah kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin mana nagartawa ne da kuma taimakewa an gane lahu gare shi kusancin Allah ga Annabi wato wani nagartawa ne da kuma taimakewa gare shi wa fastun da kuma irin shimfiɗa an gane kenan ko tsakanin Allah da manzon Allah an gane ma'ana shimfiɗa nan ba shimfiɗa irin ta tabarma ba Allah tabaraka wa ta'ala komai nasa gaba daya an gane ya baje su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da su bayan suke fada komai na Allah Allah ya ba annabi amma ban da abu biyu uluhiyyarsa da rububiyarsa mu kaɗai da bai ba manzon Allah ba ba wanda zai kira annabi Allah ba wanda zai kira annabi rabbul alamin a'a amma sayyidul alamin ne sayyidul alamin ne amma ba rabbul alamin bane saboda haka in ka kira abu biyun nan to babu wani abu kuma wanda Allah bai bai wa manzon Allah ba amma banda abu biyu uluhiyarsa da kuma rububiyarsa su kai ya ware bai bai wa manzon Allah ba ويتأول فيه ما يتأول في قوله آه أنا فسر أكن دنا وتدلى وكان قام قرضني أو أنا أنا فسر أكن ما يتأول إذن أبن ذاك فسر وأك أولا في قوله أكن فتم من الله صلى الله عليه وسلم شيني حديث نزول ربنا حديث سوكان ubangijin nan annabi yana cewa yanzu rabbuna ila ila sama'id dunya ubangijinmu yana sauka zuwa sama ta duniya an gane a ragowar da ya bisa ukun dare na ƙarshe an gane dare in aka raba shi kashi uku to a ragowar da ya uku na ƙarshen gaba ɗaya kaddara irin karfe uku nan da wani abu zuwa asuba an gane Allah yana sauka to amma ya saukan yake ya saukan aiki Allah bai da jiki Allah ba mutum bane kuma mutum shi ke sauka kuma shi ke hawa an gane kenan ko to shi Allah bai da jiki balantana ya sauka kuma Allah bai da jiki balantana kuma ya hau an tambayi maulana shawa mara tijani a kan wannan hadisin me manzon Allah yake nufi da wannan hadisi kyautar da a'a ba Allah ne yake sauka ba ba Allah ne yake sauka a sulusin dare na kashe ba ramar Allah ce ke sauka a lokacin kuma ramar Allah ita take magana a lokacin ina mai nema na gafara da ta masa ina mai roƙo na kuma in tsero in amsa masa ba Allah ke magana a lokacin ba ko ba Allah ne yake saukowa a sulusin daren kashe ba ba Allah bane an gane kenan ko ba Allah bane amma rahamar Allah ita take sauka rahamar ita take magana a wannan lokacin amma ba Allah ba Allah baya shiratuwa kwata kwata Allah bai da bukatar shiratuwa yadda da ni da kai muke bukatar shirata an gane daga ku kaza zuwa ku kaza ko daga gari kaza zuwa gari kaza ko daga kasa kaza zuwa kasa kaza a'a Allah tabaraka wa ta'ala kwata kwata wayannan abubuwa duka da dubobi korarru ne a zatin Allah da baraka wa ta'ala. Saboda haka wannan shi ne abin da Maulana Shu'ab da Tijani Jalla Talanu ya ba da amsa akan wannan hadisin. Ala hadil uyuni a bisa tayan fuskoki da aka awwala. Nuzul ibdalin kaga wannan saukan an gane da ake faɗa a cikin hadisin cewa yanzu rabbuna ila ila sama'i duniya ai nuzul ibdalin ma'ana sauka ne na baye-bayen Allah, sauka ne na kyautan Allah, kyautan Allah da baiwar Allah da falalar Allah, ita ne take sauka, in ta sauka sai ta rika magana. Sai ta magana, sai ta rika magana, ba Allah ba, ta ba raka wata ala ba, raka sauka ne na fadolin Allah, wata jimali da kuma jamalar Allah. jamalar Allah a lokacin ita ce take sauka ita kuma jamalar ita take magana da ayyuka a lokacin da wa qabulin da kuma karbuwa wa idan da kuma kyautatawa قال الوافدي الإمام الوافدي الذي ترى متى داته من توهم أنه بنفسه جنى جعل ثم مساقة الإمام الوافدي يا شيخ من توهم duk wanda ya zato duk wanda ya zaci annahu aqiqa Allah tabaraka wa ta'ala bi nafsihi dana an gane shi ne ya kusanci annabi da zatin sa ja'ala samma masafatan ya sanya wani zangon nisa tsakanin Allah da annabi Muhammadu ai tsakanin Allah da annabi ka sanya wani fage an gane wani zango na nisa tsakanin Allah da annabi ko tsakanin Allah da annabi ai babu zangon masafa ba nisa a ganin gidan ku ke kiye da kuma zai maka wala shi Allah ba ai tsakanin sa da mu ma akrabu minna an gane gidan ku ilaina na halil walid wai ai Allah ya fi kusa da mu ke da jijiyan wuyan mu kada na magana masaba tsakanin mu da Allah mu wana akwai maganar masaba nisa ma yakunu inna yuwa salatati illa awratuhum kada na masaba nan ko ba haka bane akwai inda ba akwai san da bawa ke rabuwa da Allah akwai wannan tsakan ai babu shi wa wa ma kuma aina ma kuntum duk inda kuke Allah na tare da ku kai kada ne yana tare da kai ku biyo yana tare da kai ko min yawan ku yana tare da ku ko min kankan da ku yana tare da ku dan Allah ina maganar nisa tsakanin ka kai ma yanzu da Allah ina maganar nisa yanzu akwai san da bawa ya taɓa rabuwa da Allah Allah na tare da bawa da'iman an gane kenan ko ki za ki yi wa ilimi da zatin Allah da ilimin Allah kuma ba kuma yadda wasu ke afarawa Allah na tare da kowa da iliminsa amma ban da zatin sa a'a wannan fahimta ce gurguwa ba a raba zatin Allah da ilimin Allah zati bai taɓa rabuwa da ilimi ba to kai ma zakin ka bai rabu da bai rabu da ilimin ka ba ilimin ka bai rabu da zakin ka ba sai Allah da Allah cikin mu nan ba ma da kan alqur'ani ne duk inda suke sun taba rabuwa da hatta qur'ani su yi fitin eh in sun shiga bayi da Allah suna ajiye qur'ani sittin a gefe sai su shiga cikin bayi in sun gudu daga ba za a dauko sittin za a dawo da shi cikin yamarin zuciya da Allah ya taba wannan ana ran mana Allah yanzu zai shiga bashi da me yake shiga da sittin mana yanzu zai biya bukata da me yake biya da sittin mana in ya fito ba da sittin kullum kowane saka yana da da sittin ba su taɓa rabuwa da sittin ba sittin bai rabu da shi ba shi ma bai rabu da sittin ba bawa kenan yana da wannan kudura yana da wannan iko bai rabu da iliminsa ba sai Allah ne tabaraka wa ta'ala za a raba zatin Allah da iliminsa saboda haka da'iman bawa yana tare da Allah da zatin sa da ilimin sa kuma Allah yana tare da bawa da zatin sa da kuma da kuma ilimin sa ba ta rabuwa ba saboda haka duk mutumin da ya raya cewa lallai Allah ya kusanci annabi da zatin sa an gane kenan ko to ja'ala sanna masabatan ya sanya wani masaban nisa tsakaninsa da Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko babu wanda bal bari kullama da nabi nafsi duk lokacin da ya kusanci da zatin sa min hakki daga Allah tabaraka wa ta'ala kadalla Allah sai ya kusance shi hukudan da ni santa girman sa ya ne yana nufi an darka shi ga daga wannan sunan hakikanin sa an gane kenan ko Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ƙara kusantar annabi da wata nisan kuma kuma nisan kuma gabarin ruskan hakikan zatin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ma'anar dana fatadalla an gane kenan ko annabi ne kusa da zafi sai ƙara kusanta kuma sai ƙara ganin wani nisa kuma a cikin hakikin Allah kuma sai kusanta sai ƙara kusanta sai ƙara ganin wani wani nisa tsakaninsa da zafi an gane tsakaninsa kuma hakikin Allah tabaraka wa ta'ala in ya kusanta sai ƙara ganin wani zangon nisa kuma amma a cikin hakikin zatin Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya san hakikanin su sai shi an gane kenan ko ba wanda ya san hakikanin su sai shi la yarifu la illa Allah fadaidu fadaidu dinan imanun man shiraku العدل عن درك إدراك إدراك والبعض عن ذات الله إشراك كلام كلام على الجناب والدلة إن جاء الإمام الواسطي الذي كان مسجدا وقوله متنسى قاب قوسين kusancin gwargwadon kwari da baka biyu au adina ko mafi kusa ma da haka faman jihar dalila wanda ya sanya dalilin kusancin a idan mai komawa idan layi zuwa ga Allah an gane la ila jibrila ba zuwa ga jibrila ba an gane daga cikin mutane akwai wanda yake mai da damirin zuwa ga Allah ba zuwa ga jibrilu ba ala hada a bisa wannan kana ibaratan an yi ayatul qurbi sai zamanto fassarawa ne da lura ne da kuma izina an yi ayatul qurbi akan kure wasu fannin manzon Allah da Allah wa lutfil ma'aji da kuma kyautatawar ma'ajin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ida'il ma'rifa da kuma bayyana sanin Allah tabaraka wa ta'ala wa ishradi da kuma tsinkai alal hakika a bisa hakika an Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine dai ma'ana din kai hakikan Allah wannan kuma bai zamanto Allah ya din kai da hakikan sa da bawan sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da abin da Allah ya gada ba wa ibaratun kuma sai zama lura kuma da izina an ijabatin rabba daga ainihin karba na abin kwaɗayi abin so na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qadwa'il masalih da kuma biya masa dukkan bukata ba ba neman sa wa iz'ar tahfi da kuma bayyana kyauta daga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi ya samu irin kyauta wanda a annaba da manzanni babu wanda ya samu wannan kyauta kuma kyautar a bayyane ne shine a cikin annaba da manzanni babu wanda Allah ya isra'i da shi babu wanda Allah ya miraji da shi in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam wa inabatul manzil da kuma daukakar masaukin daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal markabat da kuma girman markabar annabi min Allah daga Allah da uga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya daukaka darajar manzon Allah ya girman markabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yuta'ammalu fihi a ayar nan kuma na jaraba da dabba ana ƙara fassara kuma a cikin wannan ayar kuma da yanzu ma yi irin abin da ake fassarawa fi kauli di a cikin faɗan manzala sallama a cikin hadisin kursin nan wanda Allah ke cewa man takarraba minni shibran takarrabtu minhu zira'an Allah yana cewa man takarraba minni duk wanda ya kusance ni shibran ma'ana da saki kwaya ɗaya takarrabtu minhu zira'an ni kuma Allah zan kusace shi da zirahi guda daya da Allah kai kusancin da kake yi wa Allah da Allah kusancin take ne an gane kenan ko ina ma take ina ka ga take tsakaninka da Allah ka taba ganin take tun da ka zo duniya ka taba ganin wani taku guda daya haka da ka kusanci Allah daga wannan gun zuwa nan Allah shi kuma ya kusanto ka zirahi ka taba ganin ka ashe wannan kusancin da ake faɗa a nan na shibiri da na jira'i ai na mana ne ai na mana ne ko ba ka wani ai na mana ne ko ba ka fahimci komai da yawa a nan ba ai ka faɗi man ka fahimci man da ya zai ko da wa ashe ba ku tsare ha ko ba ka wani wanda ya aikata ke ta kwaya da ai ya kusanci Allah da shibiri ko ba ka wani saboda girma irin na Allah da baiwa na Allah kai ba ka yi abin da za ka iya ba ai abin da ka iya a matsayin da na arziki shi kai shi ne kayi wa annabi salati da kai ka ban da shi hudin ka Allah ce to kai ke nan bawa an gane hadisi me farko me karshe kai wa masoyi na annabi salati da a matsayin soyayya da kuma girmamawa ta ai ni ba haka zan ma ba ni ba zan maka haka ba ni yanzu ba salati ko ba zan maka an gane kenan ko salati ko ba zan maka ka yanzu ka kusanci Allah da shibiri shi kuma Allah sai ya kusan doka da ne sirafi kwaya da har wannan kusancin duka na ma'ana ne ka gane ko ai na ma'ana ne yanzu misali ma'aikacin gwamnati wanda yake Livingston wannan wannan level ɗan ɗin nan da yake kan sannan kada level ɗin na mana ne ko kuma na mana bane ba na mana bane a ce wani yana level 10 wanda yana level 13 kada ba mana bane ina level ɗin ina wancan ina su ɗin a nuna mana level ɗin an gane kiran ku amma shi ma yana gadara yanzu yana level 13 ne tsare da ina 13 ina kaga ai ma'ana ce kawai ma'ana ne kawai haka kuma lokacin da aka yi promotion din sa an gane kenan ko ya bar level kaza zuwa level kaza dana ko lokacin da ya samu karanci an gane gabarin wani mataki zuwa wani mataki wannan duk ba mana bane in ba dan da ya fada ba da iyalai sun san ya samu promotion ya bale mutane zuwa kotu fitin ba ya sani ba wanda ya sani yayi ko sai dai kaje wanda ya ji alai ko abin ya karu yana da kaga wayannan duka ne yanayoyin ma'anar su ake ake hukuntawa ashe duk wanda ya kusanci Allah kafu daya Allah zai kusance shi zirani an gane kenan ko kai in kana da shibiri kai kana da zirai Allah zai da shibiri zai da zirai zai da zirai zai da zirai kwata kwata wannan ba shi ne ma'auni a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba a radun ma'ana ke yi ashe kenan in ka fahimci wannan hadisin na wanda ya kusance ni a taki daya zan kusance shi siraki daya daga nan za ka tsara fahimtar kusancin da annabi ya yi wa Allah ashe kusanci din dai dunuwu tifa'in ne la dunuwu mutanatin kusaci ne na zaki ba kusaci bane na waje ba ba na waje ba saboda an wuce inda waje yake an je inda babu kwata-kwata babu shi ba Sana magana wani makani kuma wannan kuma. Kaga a wannan hadisin za ka rubuta kuma wancan malan kuma gurgurdu. Haka an je inda babu amkinan babu kuma maganar amkinan. Kwata kwata gaba daya an nade su gaba daya. Haka kuma Allah ya ci bai cewa kuma wa man ashani da shi wanda ya zo min yana tafiya wanda ya zo mini yana tafiya da haka yanzu an wuce shibiri ko ba wuce shibiri ba an wuce shibiri ko wanda ya zo mun yana tafiya yanzu kuma a kai su har waraka ni kuma zan zo masa yana da sauyi da da gaggawa a ai kai kana tafiya ko amma Allah yana tafiya ne balle yayi gaggawa Allah baya tafiya baya gaggawa kaga ma'ana ne ma'anar da zaka bayyana anan a ansari ba annabi ya ga mana ba man salla alayya salatan wahidan واحدة صلى الله عليه عشرا بقى ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى علي ألفا زعمت كله كله على مجلس a takaice a kan yake ƙarshe duk wanda ya mun salatu guda dubu ɗaya dubu ɗaya wannan mai salatin nan za a maska dubu kafadar wannan mai salati dubu za ta yi gogayya da kafaɗa na a kan kofa gidan aljanna. An gane kenan ko? Kai ka san kusanci ya kai kusanci. An gane kenan ko? Kai kana tsammanin wani tashin kiyama a tunanin ka kafaɗa ka da na annabi za su ta kuka juna da kiki kiki kiki ka shiga aljanna. Kai tunanin ka kenan dama kai? Ko ba su wani? Ko ko inda annabi yake to ana wa kafir yaushe ka hakani ni da mai renon maraya haka muke o kai shi kenan sai ka dauka kaga wannan ma'ana ke nufi an gane kenan ko amma ina ka ce da an gane kenan ko kusanci da annabi ka hakai misali kaga ma'ana ce ake magana ake magana a kanta ma'ana ce kawai to da waɗannan manona sai ka fahimci wannan kufatin da ake magana tsakanin da ne ne ma'aiki da Allah ta janci ne kawai. Kusaci ne na ta janci. Kusaci ne na ta janci. Ba kusancin waje ba ne, ba kuma kusancin iyaka da iyaka balanta na akwai maganan kwari da baka ba, ina kwarin ina baka. Inda an je ba kwarin inda ba kwarin ma ba bakan ma yi. Amma ma'ana ke ne. Ma'ana ke ne. Na'am. mana ake nufi saboda haka wanda ya zo yana tafiya zan zo masa ina mai gaggawa a me a kuma kaga an kusanta shi bin ijabati da karbuwa wal qabul da kuma amsuwa wa isyan da kuma zuwa bin isani da kyautatawa wa ta'dil al ma'mul da kuma gaggauta dukkan abinda ake nema da abinda ake nema an gaggauto su gaba daya wannan duka sai ya zama tahsisi ne kuma tahdidi ne ga bawa sai bawa ya dage an gane kenan ko da neman kusancin Allah saboda in ka zo Allah a a daidai take zai zo maka zirai in ka je maka zirai shi kuma zai kusance ka gaba guda daya in ka zo kai tafiya shi kuma zai zo maka da sauri an gane kenan ko wanda ya annabi salatu dubu haka zai haɗa ka faɗa da annabi ka gida aljanna haka wannan duka an kusanta bawa ne ta hanyar karɓa kira ana neman ba ya samu kusanci ta hanyar ya karbi kira kawai in ya amsa kira zai ya samu kusanci sai ya samu kusanci bayan ya samu kusanci kuma sai ya samu karbuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai ya samu karbuwa kullum sai karbuwar sa na karuwa karbuwar sa na karuwa karbuwar sa na karuwa har ya zamanto wani sha'ani da shi sha'anin Allah saboda wannan kusacin da yake samu a cikin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma da kuma zuwa kullum da aika kyawawa sanda bawa zai aikata abu sai ya aikata shi kyakkyawa saboda ya samu abin da an gane kenan ko ake masa alƙawari yanzu duk wanda yake so ya haɗa kafara da annabi ya shiga aljanna ya zai sai ya kuke ya dage da yawa da zai kullum dubu dubu dubu ko ba kuma kuma ina da zalatin zai yi shi da kyau saboda me ya yi abin da ya kamata ya yi shi ma Allah ya shiga masa da alƙawarin amma in baka cika naka da kulma Allah zai cika maka ne kaga ba zai yiwu ba haka ba sai ya zo da abuwa kullum cikin kyautatawa da kuma menene gaggautuwa cikin fama inda yake yake yake burinsa duniya da lahira shine yardan Allah kuma shine kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salatu ta'alifuna biya mun zo kashin fasali kuma nan zamu fara insha Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ya kai mu gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala sai mu tashi a inda muka fara insha Allah tabaraka wa ta'ala zai kiya mana imani zai kiya mana addinin mu zai kiya mana mutuncin mu akwai masalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kan Allah ya kan kiyaye mu da malaman mu Allah ya kan shafannan mu Allah ya ba mu albarka kiyaye mu Allah ya ba mu albarka malaman mu Allah ya ba mu albarka shafannan mu akwai masalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tada mu Allah ya da ayyukan mu Allah ya ga bukatun mu Allah ya ga bukatun masu neman addu'a wajen mu Allah zo da mu lafiya, Allah zo da kasa mu Najeriya lafiya, da kuma maza Allah sun da sallama a dukkan su gaba da na bayyane na koyi a kasan nan Allah ya mana maganin su. Baka da sallar Rasulullah, Allah ba mu da amina mai albarka, Allah ba mu da amina mai albarka, Allah ba mu da amina mai albarka, a kuma sallar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda muka yi na azumi baya. Allah ya karba mana wanda kuma ya rage mana za mu yi Allah kuma ya ba mu da yi muhimmin yi kuma Allah ya amsa mana Allah ya karba mana lokacin da ta rasu Allahi sallallahu alaihi wasallam bakan fata salatul fatihi ya kada ku yaka اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه لا صلاة المستقيم وعلى آله أقصد الله العظيم سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين